أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله كراتمنا وأن اللتافي ندالي هذا متشافي عشرين دبيو har yanzu da yana lissafa yadda duhun da yana lissafa irin wahalhalin da ya sha a cikin wannan tafiyar yanzu kuma zai lissafa yadda daren yake wa ka annama hasabit duja fataka aqad arkat alaihi makalibil mutasayyidi daman ya gaya maka cewa duk lokacin da a idanuwansa ya kasance ba baya barci barci ya kasance a wurinsa kamar wani tsuntsu ne mai tsoro wanda duk lokacin da ya nemi zai sauka sai a sace kora shi to wa ka annama hasabid duja kai fa kai tsammanin adduja dufin wannan daren fatka'a wata iriyar mujiya ne shine fatka'a mujiya kad arkat alaihi makaliba kad arkat wanda ta sassauto makaliba faratin mutasayyidi mai farauta alaihi a kansa shi wannan bataren sau tsabar bala'insa kai ka ce mujiya ce take kawo sura yaya kake gani waka annama kai ka yi tsammani hasidid duja ka yi tsammanin wannan wannan duja dufin daren fatika'a wani irin wata iriyar mujiya ne kada arkat alaihi wadda ta yi ƙasa ƙasa a kansa makaliba da faratinta mutasayyibi wacce take mai farauta tashin hankalin wannan daren kai ka ce ɗauka ake kawo mutum. Wa kamish ta kai ta gari badarin laisali min uwadin gairi da kililin milsadi. A, wa kamish ta kai ta gari badarin laisali min uwadin gairar da kililin milsadi. Har yanzu yana gaya maka hanya dai, wa kamish ta kai ta, sau da yawa na kai ƙarar nake kokawa. shine waka mishtakaita sau da yawa nake koka gari ba darin bakon gida tunda ina tafiya ni kadai ne babu kowa waka mishtakaita sau da yawa nake koka gari ba darin bakon gida laisa limin uwadin ba ni da wanda zai zo ya gaishe ni lokacin da nke wannan ke rashin lafiya laisa li laisa limin uwadin ba wanda zai zo ya gaishe ni gairar da kili sai bakin ciki milsadi mai ɗamfara da zuciya. Yana gaya maka bayan wannan wahalar da ya sha, to har da rashin lafiya. Shi ne waka mishtakaita, da yawa na kai kukan gari badarin bakunci na gida. Laisari min uwadin ba wanda zai zo ya gaishe ni, gairar dakhila sai bakin ciki. Amma abin da shi ne da addakhil shi ne abin da yake mai shiga. mana bakin ciki mai shiga zuciya milsadi kuma mai dan barewa da zuciya yace wala rubba laylin nabigiyin rurtuhu jamalan li rahali mashma azza wala hudi wala rubba laylin nabigiyin rurtuhu jamalan li rahali mashma azza wala hudi wala rubba laylin sau da yawa dare nabigiyin na nabiga da yawa dare na nabiga shine wala rubba saudewa lailin nabigiyin dare na nabiga rurtuhu da na hore wannan daren ma'ana lailin nabigiyin dare ne mai tashin hankali saboda abin da ya sace maka lailin nabigiyin daga cikin mawaka nabiga ya fi kowane mawaki iya siffanta dare saboda haka nabiga ya fi kowane irin mawaki siffanta dare da tashin hankalinsa shi yasa ce maka wala rubba lailin sau da yawa dare na bigi na na biga rutu amma sai da na hore wannan daren duk da tashin hankalin da ke ciki amma sai da na hore shi na wuce rutuhu sai da na hore shi jamalan halin kasancewar sarakumi li rahali ga tafiyata mashma'azza mashma'azza bai yanke ba wala hudi kuma ba a kore shi ba mashma'azza bai yanke ba, ko kuma ka ce bai yankwane ba, shi wannan daren, wala hudi kuma ba a kore shi ba a haka dai da tashin hankalinsa da bala'insa na zo na wuce ta cikinsa ya ce wasaƙat alayya dujahu ashjahu ashta talhawa wasaƙat fu'adi ka asa wajidin mi'idadi wasaƙat alayya dujahu ashta talhawa wasaƙat fu'adi ka asa wajidin mi'idadi wasaƙat alayya dujahu ashta talhawa dujahu duhun wannan daren wasaƙat sai ya shayar alayya gare ni ashtatal hawa nau'o'i na alhawa soyayya ko kuma ashtatal hawa nau'o'i na tsoro wasaƙat fu'adi sai ya shayar da zuciyata ka asa wajibin ka asa kofi ko ka ce gidauniya wajibin na bakin ciki mi'idadi wanda yake mai masifa bayan gidauniya ce ta bakin ciki kuma mi'idadi wanda take mai annoba mai masifa da wahala shine wasaqat alayya dujahu ashtatul hawa dujahu dufin wannan daren wasaqat alayya sai shayar da ni ashtatul hawa nau'o'i na alhawa soyayya wasaqat fuadi kuma ya shayar da zuciyata ka asa wajibin gidauniyata bakin ciki mi'idadi mai sanya masifa yace wasta'asadat fihi al-humum alal hasha hanaqan fabittu laha bilailati an qadi wasta'asadat fihi al-humum al-humum bakan ciki ko kace damuwoyi wasta'asadat sai suka girmama fihi a cikin zuciyar tawa. Hanakan suna mai maƙure min wuya, fabittu sai na kwana lailata an ƙadi dare irin na bushiya. Eh, dare irin na bushiya, nan ma sai ce wasu ta'asa da fiye alhumumu, alhumumu bakkan ciki wasu ta'asa da fiye sai suka girmama a cikin wannan zuciyar tawa. amma abin da ake nufi da ista'asada shine abu ya zama zaki eh bakkan ciki wasta'asada sai suka zakantu suka zama kamar zaki fihi a cikin zuciyar tawa alal hasha a bisa kayan ciki da hanakan suna masu shaƙini fabittu sai na kwana lailata an kadi dare irin na bushiya in aka ce lailata an kadi dare irin na bushiya ma'ana mutum ya haɗu da tashin hankalin da ba zai iya barci ba yaya kake ga yanzu aka ɗauke ka aka ɗora ka kan bushiya kawai ba ma ɗora ka kan bushiyar ba kawai bushiyar ƙwaya ɗaya kawai a ajiye maka bushiyar ƙwaya ɗaya kawai ka kwanta a kanta za ka iya barci ai ba ba iya barci ba ko to shi ne to in larabawa suka ce lalata an kabi dare irin na bushiya ma'ana dare ne da masifun da suke cikin daren sun fi ƙarfin mutum ya kwanta ya barci bushiya da yawanci mutanen kauye sun santa wani irin nau'i ne na na ƴan abubuwa wasu irin wani irin nau'i ne da dabba ƴar karama wacce da kaɗan tafi bera girma amma duk jikinta kaya ne babba daga cikin babba shine beguwa beguwa ita ce babba sosai amma ita bushiya ƴar karama ce ƴar karama ce tana kama da beguwa sai dai beguwa ita babba ce sosai da bushiya da beguwa ba nau'i ɗaya bane wasu da yawa mutanen kawai sun san ta bushiya. ولبست من ساجيه شاجر رصفت جنباته باللؤلؤ المتصرد to shi dai wannan dare har yanzu yana gaya maka walabistu min sajihi sajan rusifat janabatuhu bil lu'lu'il mutasarradi walaqad eh yace walabistu sajan na sanya hula, e wala bistu na sanya sajan hula min sajihi daga madawwamin wannan daren. Shi ne min sajihi daga madawwamin wannan daren, daren nan shi zama min hula. Rusifat da aka ƙayata janabuhu sasanninsa, bin lu'ul'i da lu'ul'i. e bil lu'lu'i da lu'lu'i mutasarridi mutasarradi wanda yake abin kawatawa dama a baya ya gaya maka cewa karkashin sama shine rumfar da ya shiga wala bisu sai na sa sajan hula min sajihi daga min sajihi daga madawwamin wannan daren rusifat janabatu wanda aka kawata geffansa bil lu'lu'i da lu'lu'i mutasarridi wanda yake abin tsarawa ma'ana dama taurarin da suke fitowa wannan daren kaga in dare dare za ga taurari sun fito res da su to wannan taurarin wannan daren yake lissafa maka yace wal badru fi ufqis sama'i ka annahu malikan min az-zahri darari fi nadi wal badru fi ufqis sama'i ka annahu malikun min az-zuhri darari fi nadi a wannan daren wal badru wata fi ufqis sama'i yana tsakiyar sama ka annahu malikun idan ka ga wata a tsakiyar sama a wannan daren kai ka ce malikun sarki ne mina zuhuri darari daga taurarin nan masu haske finadi da yake cikin majalisa in ka ga wata a wannan lokacin yadda taurari sun fito gaba daya kai ka ce sarki ne yake zaune a majalisa da sauran fadawa sun kewaye shi shine wal badr wata fi ufkin sama'i a sasannin sama ka annahu kai ka ce malikun wani sarki ne minas zuhurin darari daga taurari masu haske finadi da suke da yake zaune a cikin majalisa yace wa tarassurayya haulahu wa ka'annahu jam'un li amrin fil ashirati muntadi wa tarassurayya haulahu wa ka'annama wa ka'annaha jam'un li amrin fil ashirati fil ashirati muntadi wa tarassurayya a wannan daren watar surayya za ka ga tauraron surayya wanda mu a hausa muke ce mata kaza da 'ya'yanta kaga sai dare ya dan fara yi tukun za ta fito watar surayya za ka ga tauraron surayya haulahu a gefen wannan wata waka annaha jam'un idan ka ga taron taurarin da suke gefen wannan tauraron surayya shine waka annaha kai ka ce ita din jam'un li'amri taro ne da aka yi saboda wani muhimmin al'amari fil ashirati a cikin dangi muntadi wanda yake an haɗa a majalisa in kaga tauraron su yayi da ta fito daman a hausa muna cewa kaza da 'ya'yanta saboda tauraron da suke suke kewaye da ita to wata rasurayya za ka ga tauraron surayya haulahu gefen wannan wata din waka annaha jam'un kai ka ce ita din jam'un taro ne na mutane li'amarin saboda wani muhimmin al'amari da ya faru fil ashirata cikin dangi muntabi wanda aka haɗu guri guda duka a wannan dare yake siffantawa waka annamal waka annamal jawza'u ikidin fusilat minhu fara'id wal in bizumurruji waka annamal jawza'u kai ka ce tauraron jawza'u ikidun wata iriyar tsakiya ce fusilat da aka rarrabe ta minhul fara'idu da ɗaiɗaikun lu'ul'in lu'ul'i bi zumurrudi da zumurrudi eh waka annamar jauza'u in kaga tauraron jauza'a jauza'u waka annamar jauza'u ikidun in kaga tauraron jauza'u kai ka ce ikidun wata irin tsakiya ce ta wuya ikidu shine tsakiya ta wuya irin wannan dutsen da ake sawa a cikin auya fussilat da aka rarrabe shi aka yi shi kala-kala nan aka sa fari nan sai a sa baki shi ne fusilat min wanda aka rarrabe shi fara'idu da ɗaiɗaikun lu'uli'in lu'uli'i bi zumurri da zumurri shi ma fara'idun din nan kamar lu'uli'i ne shi yasa shi abdullahi bin fodi ya littafin sa fara'idul jalila fara'idul jalila littafin nan na ulumul qur'an yayi shi baiti ɗari hudu ne da wani abu fara'idun jalila shi ma fara'idun kamar lu'ul'in ne amma da ce fara'idu tun da ya kawo lu'ul'in din to sai ka fassara shi a ɗaiɗaiku eh waka annamal jawza'u kai ka ce tauraron jawza'u ikidin wani irin wani irin tsakiya ce da ake saka a wuya fusilat minhu da aka rarrabe ta fara'idul ul'in da ɗaiɗaikun lu'ul'i bi zumurri da zumurri yadda aka yi tsakiyar in nan aka sa lu'ul'i nan sai a sa zumurri in nan aka sa lu'ul'i nan sai a sa zumurri hatta bada sagarar sabashi ka annahu wa kadul mashi bi bi far'i wa kadim muntadi hatta bada sagaru sabahi ka annahu wa kadul mashi bi bi far'i kaudin muntadi hatta bada sagaru sabahi hatta har sai da sagaru sabahi washiriyar asba bada ta bayyana ka annahu wa kadul mashi bi kai ka ce waqtu zare ne almashibi na furfura bi far'i kaudin a gashin kaudin mani'imciyar mace muntadi wanda yake mabambanci mana safiya sai ta bullo a cikin wannan asuba sai ta bullo a cikin duhun wannan dara hatta bada sagaru sabahi har sagaru sabahi wushiriya ta asuba bada ta bayyana ka annahu in ka ga bayyanar wannan asuba din ka annahu waqful mashibi kai ka ce waqfu zare ne al mashibi na furfura bi far'i khawdi bi far'i a cikin gashin khawdi mani'imciyar mace muntabi wanda yake mabambanci daga kan wannan wannan baitin zuwa baitika biyun nan duka dare zai siffanta da su eh dare zai siffanta da su yace aw sadr ranjiyin tabassama sha'isan bi arakatin an misli safir hirfadi aw sadr ranjiyin idan ka ga bayyanar wannan mushriyar in ka ga bayyanar wannan daren asbar aw sadr ranjiyin kai ka ce wushiriya ne ta ranjiyin bakin mutum tabassama da yayi murmushi sha'isan bi arakatin halin kasancewarsa ya yi aswaki bi arakatin da wata iriyar da wani irin aswaki an misir daga misalin safi tataccen hifirbi asalin ice mai kyau ma'ana in kaga wannan wannan asbar nan ta bayyana cikin wannan daren kai ka ce irin bakin mutum din nan ne ka san aka samu mutum baki wulik sosai a fuskarsa za a ga kawai iya haƙwaransa su ne farare saboda haka ko haƙwaransa ba farare ne sosai ba ko da haƙwaransa ba farare ne sosai ba to za a ga haƙwaran sun yi haske sosai saboda a fuskar iya haƙwaran su kaɗai ne farare saboda haka bayyanar wannan asibar kamar wushiriya ne ta bakin mutum kuma bakin mutum ɗin fa ya yi asuwaki ya goge haƙwaran sun gogo sosai ya za a ganta za a ganta da haske shine ausagau zanji kamar wushiriya ce ta bakin mutum shine zanji tabas sama da yayi murmushi sha'isan halin kasancewarsa yayi aswaki bi arakatin da itacen arak an misri daga misalin safi tataccen hifridi asalin wannan bishiyar hifridi shine jauhari ya samu ce mai kyau ya goge bakinsa wallahu ta'ala alam wannan baitin na ƙara baiti ɗaya ne akan yadda muka saba amma mun tashi karatu na gaba za mu tashi shi kan baitin da na ƙara ne saboda shafi ɗaɗɗaya muke yi a wannan tsarin saboda wannan karatun yana haɗe da na baya ne yasa na ƙara da wannan baitin Allah shi ne masani